بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar talata ce da ta daidai da uku ga watan rabi'in al'awwal hijira na da shekara 1434 daidai da sha biyar ga watan januwari shekara ta 2013 wannan shi ne kasar na 28 daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin tadwinus sunna wallafar profesa matar zaharani allah maɗaukakin sarki ya zafarta mishi idan ba manta ba muna karkashin al-fasl al-awwal at-tadwin fi al-qarn al-awwal wato fasli na farko a inda ya dauko mana tarihin yadda ake rubuta ilimi da sunna da hadisi a ainihin zamanin farko na annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai awwalan ya fara tattauna tadwin sunna baba fi hayatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace asali rubuta sunna din abu ne da aka fara shi tun a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin wannan tattaunawar ya kawo mana tabbacin an fara rubutun sunna ne tun a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma wannan farawa da umarnin Annabi ne sallallahu alaihi wasallam an yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam an yi a bayan idan shi an zo an ba shi labari annabi ya amintu da haka annabi bai tabbata cewa wawo wa sahabbai tsawa game da rubuta sunna ko kuma ainihin rubutun hadisi ba bayan wannan muka zo muka ji zamanin sahabbai wani irin salo ne rubutun sunna ya dauka zamanin tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu wani irin salo ne rubutun sunna ya ainihin ɗauka duk da muka gama jin waɗannan bayanai sai malam ya ce wa ba'd to bayan haka tare da cewa kar a manta malamin ya ɗauki littafin taqyidul ilm na al-imam al-hafiz abubakar ahmad ibn ali ibn sabit al-khatib al-baghdadi ya ɗauki wannan littafi ne a inda ya hallale wannan littafin zamani bayan zamani dake bayan dake har inda aka kawo ga wannan zamani to sai ce wa ba'du faqad iktafaytu fi hadhihi al-faqrati bil iqtisar ala tahlil ma warada fi al-aqsam al-thalathah al-ula من كتاب تقييد العلم للحافظ أبي بكر الخطيب المتوفى سنة 63 و400 هجرية مستفيدا مما كتبه الأستاذ يوسف العش في تصديره للكتاب وتعليقه على هواشيه وذلك لأمور ما لنتي تباين هكا فقد اكتفيت في هذه الفقرة dangane da tattaunawa a wannan ainihin gaba ya ce to na taƙaitu ne wato a nan yana ishara ne zuwa ga wannan gaba wadda ya magana dangane da rubutun sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama a waɗannan ainihin zamuna da na annabi sallallahu alaihi wa sallama da na sahabbai da na tabi'ai yace to anan na takaitu ne ala tahlil ma warada fil aqsam thalathati al-ula min kitab taqyid al-ilm wato wajen warware hadisai da kuma bayyana ma'anonin hadisan nan da suka zo waɗanda ne bayani akan kashi na farko da kashi na biyu da kuma kashi na uku wanda in ba ku manta ba dama mun ce littafin yana da karkasuwa ce guda hudu zuwa biyar to ya takaitu ne akan wannan lil hafiz Abi Bakr al-Khatib akan littafin taqyid al-ilm na babban malami Abu Bakr al-Khatib wanda ya rasu hijira na da 600 ai 463 mustafidan mimma katabahu al-ustaz Yusuf al-Ash yace sannan kuma na fa'idantu daga rubutun da babban masani ko kuma profesa Yusuf Al-Aish yawa littafin fi tasbirihi lil kitab muqaddimar da yawa littafin galibi malaman ƙasar Masar kamar da na bayani da malaman ƙasar Suriya a waɗancan zamani idan suka zo za su ainihin yi hakikin littafi sukan yi maganganu masu ɗimbin yawa na ilimi a muqaddimar littafin to nan akan samu nadiran daga cikinsu sukan ɗan yi ta'aliqat a ƙasar littafin sai ce to ya amfana daga doguwar muqaddima wadda wannan malamin yayi wa ta'aliqihi ala hawashihi da kuma irin ta'aliki yan takaitattun sharhohi da wurin kayi a ainihin gefen littafin ko a ƙasar littafin wazalika abin da ya sa na amfani kuma na dogara da abubuwan da ke cikin littafin taqayyudul ilmi tare da waɗannan muqaddima da wannan hawashi na malamin ne saboda wasu dalilai min ha waɗanda daga cikin su ga su kama haka awwalan na farko anna hadha kitaba aqdamu wa awsa wa ashmalu kitabun fi hadha al-bab wannan littafi na taqayyudul ilm na al-imam al-khatib al-baghdadi shine awsa'ul kitab daga cikin littattafai shine mafi yalwata shine ashmal shi yafi tattarowa sannan kuma shine aqdal shi yafi dadewa shine littafin da yafi dadewa shine littafin da yafi tattaro matsalar da muke magana akan ta kuma shine littafin da ya tattaro ta ya fadada bincike akai ni kuma ina cewa kalma ta hudu ita ce abaq shine littafin da yafi tsayawa ya tadqiqin abubuwan da kuma tahqiqin al'amura nan yana da kyau kenan a matsayinka na ɗalibin ilimi idan malamai irin waɗannan suna magana ko to ka rinka ba da hankalinka kun ga duk lokacin da aka samu ainihin malami a wani fage ya rubutu za a iya samun wasu sun yi waɗannan rubuce-rubuce a waɗannan fagage to malamai masu bincike su ne sun karanta nan sun karanta nan sun karanta nan daga ciki su ne za su nuna maka kai a matsayinka na ɗalibin ilimi wanne ne zai fi amfanar da kai har zuwa lokacin da kai ma Allah zai maka baiwa ka zama malami ka shiga cikin rugogowar karatun littattafai yanzu abin da malami yake maka ishara kenan dangane da mas'ala ta tarihin rubuta ilimi to wannan littafin shi zaka zama shi zaka mayar madogara kenan akwai littattafai da dama waɗanda malamai suka rubuta amma daga cikin littattafan malam yake cewa kamar yadda zaka zo ka zuwa bayyana cewa a iyakacin abin da ya sani daga cikin tafan da malamai suka rubuta ma aksaraha suna da yawan tafan amma yana ce maka wannan shi yafi dadewa shine yafi ainihin wato yalwatawa shine yafi tattaro abubuwa fi hazal babu game da wannan mas'ala da muke tattauna ita yake nufi da babi mana wannan mas'ala ta tarihin rubuta ilimi ko sunna yaushe aka fara iz domin kuwa lam yusbaq mu'allifuhu ila jam'i mislihi ba a rigayi mawallafin shi zuwa ga tattara irin shi ba babu wanda ya rigayi khatib a wajen rubuta littafi irin wannan walam aqif ala kitabin mislihi liman jaa ba'dahu yace waɗanda suka zo bayan shi kuma sun yi rubuce rubuce amma ban taba haduwa da littafi irin shi ba daga cikin waɗanda suka zo bayan shi kaga me yake nuna maka kafin shi ba rubuta wanda ainihin yake irin shi ba bayan shi malai yake cewa a iya sanin shi bai taba ganin wanda ya rubuta irin shi ba illa anna mu'asirahu sai dai kuma wanda suka yi zamani ɗaya da shi shine al-hafiz ibn abdul barr alhafiz ibn abdulbar allahu akbar wanda sun yi zamani ɗaya kuma shekara ɗaya suka rasu gashi nan shi ma almutawaffa sanata salasin wa sittina wa arba'ami'a hijiriya ya rasu hijira na da ɗari hudu da sittin da uku hawala nafsan muhawala ya yi ƙoƙarin ya yi irin ƙwazon da ibn khatib al-baghdadi ya yi an fahimta في جامع بيان العلم اتكلم لتافي في جامع بيان العلم لكن لم لكن لم يكن بسعة كتاب الخطيب وشموله سيدي كما littafin shi bai zama ya yalwata kamar littafin khatib ba kuma bai zama ya tattaro abubuwa waɗanda littafin khatib ya tattaro ba fadlan an tafawuq kitab al-khatib ala kitabihi balle kuma a ce littafin shi har ya fi littafin khatib fi jawdati tartib wajen kyan tsari wa husnul tansiq da kuma kyautata zubo abubuwan da ke cikin shi wannan shine littafin ibnu abdul barri tare da tahqiqin ainihin abul ashbal az-zuhairi wani dan uwan su samir ne a kasar masar ya rasu na hadu da kanin shekara biyu a wurin aikin haji abul ashbal az-zuhairi ya yi tahqiqin wannan littafi tare da cewa littafin ibnu abdul barri a wajen girma ya fa ninka na khatib biyu amma ya cika littafin shi da kasaratul riwayat akan abubuwa waɗanda ba wannan mas'alar ta taqyidul ilmi ba dan haka tare da cewa sun yi zamani daya kuma shi ma ya rubuta littafin ne domin ya tattauna mas'alar ilimi amma duk da haka littafin shi bai kai na khatib ba balle ma ya fi shi wajen kyautata tartibin da kuma hassana tansikin shi an fahimta jama'a wannan yana gabashin duniya wannan yana yammacin duniya sarki ya tabbata ga Allah sun yi zamani ɗaya ba sun juna ba kuma sun yi rubutu akan abu ɗaya al'amuran sun yi kama da juna amma ba za ka ce ainihin suna kwafi juna ba ne don ba su ma san junansu ba kamar yadda ibn al-qayyim yana gabashin duniya yana rubuta littafin a'lamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin gharnati shine ainihin ash-shatibi yana yammacin duniya yana rubuta littafin al-muwafaqatu fi usulil fiqh littattafan guda biyu dukkan su na usulul fiqh ne zamanin su ɗaya ba su san juna ba su taba jin labarin juna ba amma kuma al'amarin ya kai al'amari su kuma abin da suke rubuta ka ce ɗaya yana kwafa daga ɗaya ne sai dai kawai suhuliyatul ibara littafin ibn al-qayyim ya fi saukin karantawa fiye da littafin ainihin shatubi al-muwafaqat akan sami irin wannan ko an fahimta jama'a za ku yi mamakin shigen irin haka ta taɓa faruwa tsakanina da Dr. Ahmad na biyu ke ban taɓa sanin labarin Dr. Ahmad ba kaf har na gana duk abin da nake a biyu ke na zo na sa karatun sahihul bukhari muna karatun sahihul bukhari Dr. Ahmad ashe ya sanya karatun bukhari shi ma ne a nan masallacin biyu ke ana nan wata ran sai aka yi wani mummunan yajin aiki a gidan rediyon Kano sai suka rinka zuwa suna ɗauko karatun Bukhari na Dr. Ahmad suna ta sawa ana ta sa karatu ana ta sawa mun yi sallah azhar sai Alhaji Ali sai ce mini ai dazuna ji an sa karatun mu da muka yi na Bukhari a gidan rediyon Kano sai na ce a ba namu bane don mu a wancan lokacin ba ma ɗauka kafin 1990 ba ma daukan karatu a kaset to ya ce ai wannan karatun sanda aka yi shi ma ya ce ni ina zaune a wurin na ce mishi ba na ba ne ya ce kai ya ce karatunmu ne ya ce ba na ce to shi ke na ya ce ba sa na ce ya ce ai suna nan suna ta sa an yi sallah azhar sai suka sake sawa ni kaina da naji karatun sai da na natsu da kyau sannan na yadda ni ma ba karatu na bane wallahi kuwa sai da na natsu da kyau sannan na natsu ba karatu na bane daga cikin matsalolin sai na ji Hausa tana dan baba shi aka tafi aka tafi aka tafi aka tafi aka tafi to sa'annan sai na wasu mulahaza da muka zo muka sallar la'asar sai na ce alaji eh gaskiya karatun ya yi kama ce amma shi ma daga baya da yana tsaya gane eh ba karatun ba ne to kaga irin wannan tana faruwa muna karatuttukan ma masallacin bakin dogo ban taba ganin malam Muhammad bin Usman ba ni ban ma taba jin wani kasar nashi ba na dai taba jin sunan shi wanda a lokacin ma ba zan iya tunawa ba sai aka gayyato shi ya zo wa'azi a nan a bakin dogon ba na nan da ya zo ya yi sai abubakar da suke cewa ba juri ya miƙe ya ce to alhamdulillah ya ce kun ga a wurin nan muna da malami da ke karantar da mu tsawon shekaru ba su taɓa ganin juna shi da wannan malamin ba ga shewa ya wa'azi hatta misalan da yake bugawa sun yi iri ɗaya akan samu irin wannan musabafar jama'a akan samu amma nadiran to abinda wannan karatun yake so nuna mana malam sai watsar da sauran littattafan gaba ɗaya sai ya ɗauko littafin ibnu abdulbar sai ya maka muƙarana shi da wannan ko to yana ce maka a cikin ɗimbin waɗannan littattafai da aka rubuta akan tarihin rubuta ilimi da bayanin ilimi waɗannan littattafan suna da yawa jama'a sai ke nuna maka kenan aqrab littafi zuwa ga littafin khatib shine littafin ibnu abdulbar jami'u bayanul ilmi wa fadli sai ke nuna maka shi ma yayi kokarin yayi irin abin da khatib yayi amma kuma sai dai muhawalar shi bata kai ga dacewa irin ta khatib ba ina fata an gane wannan na faruwa ga malami ta ɗayan dalili biyu ku ji ko mu a yanzu da karatutukan mu sukan yi daidai ko na wani ya sha bamban da na wani kaɗan ko ɗayan abu biyu yake kawowa na ɗaya yana komawa zuwa ga ilimin shi malamin iya abin da Allah ya sanar da shi kenan wancan kuma abin da Allah ya sanar da shi kenan sai zama dole sai ka ga misali anan sai ka ce khatibu ya fi ibnu abdul barri ilimi kenan misali in ka dauki wannan misalin cewa dai ya fi ɗaya ilimi ko kuma ɗayan su ya samu kanshi a wani wuri wanda yana ganin ba sai ya zage kwanduwa ya yi abin kamar yadda wancan yayi ba sakamakon wannan in aka gwada ayyukansu na fata an gane sai a ga cewa aikin wannan bai kai na wancan ba to wannan ba zai nuna ilimi ba domin can ya lura waɗancan ba ɗaliban ilimi ba ne da ya kamata ya tsaya zage kwanduwa yanzu kama wannan karatun da muke da za ka je ka tara ɗalibai a wani gari an kallafa maka ka karantar da su wannan littafin sai ka zo ka ji kafin ka fara karatun ka ce musu kun taɓa yin karatun mustalahul hadith sai ce maka eh wani littafi kuka sauke sai ce ba sauke littafi ba a to kuka sai ce ana zuwa ana ba su note ne akan hadisi marfu'i shine kaza hadisi mawqufi shine kaza maqtu'in hadisi shine kaza hadisi sahihi hadisi to in ka yi yadda zaka karantar da wannan littafin dole kuma ya sha bamban da yadda zaka karantar da waɗanda su kuma sun yi wani abu yanzu wannan littafin a yadda yake a yanzu ba iya karantar da masu PhD shi to shi kuma in aka zo za a karantar da su salon karantar da su shi kuma ba zai zama salon karantar da yan digiri na farko ko makamantan haka ba don haka malamai masu hikima ku ji ba su yadda a mai da kaset ɗin su littafi sai da izinin su tun ranar farko da zai fara karatun littafin kamar wa kamar malam Salih Fauzan tun ranar farko zai fara ne da nufin zai karanta littafin a juye shi a kaset kuma in an juye shi a kaset a kawo mishi ya biya hazzaba shi gyara shi sannan a je a buga to dan haka salon karatun ya tashi ko zai rinka bayyana kamar yana rubutu ne da hannu amma kawai kun kira mutum ya zo ya nemi ku tafsirin alkur'ani sai ku kwafe kaset din sai ku je kuna rubutawa wannan yana da matukar hadari domin tunda asalin karatun ta iya yiwa kayi shi ne da nufin karatu ne na wa'azi ba karatu ne na sharhi yadda zaka dakkaka sharhohin ba yanzu kana usaimin daga cikin tafai akwai waɗanda ya karantar ne dan in sun shiga kasar aje a rubuta su akwai tafan da kuma kai ya musu karantarwa ne fisha sai ɗaliban suka zo duk wani kasar na ofemin sai suna ƙoƙarin mai da shi littafi sai da haka wani kasar ɗin wani littafin ka ɗauka kana karanta sai ga wannan kamar ba ofemin ba na'am saboda yayi wa wasu mubtadi'un wasu waɗanda suka fara karatu ne sama sama ya musu karatu to in ka ɗauka kana sai ga kamar yaya dai wannan ko kun fahimta jama'a shi yasa yana da kyau malami ya tahdidi shin wannan karatun da nake zan gama yi ne ya zama karatu ne na imla'i wato majlisul imla ne abin duk da nake faɗi na yadda ya koma ya zama rubutacce ko kuwa wani ya zauna zai transcribing kasar ɗina na sarumul battar na ce mishi a'a ya ce ai kaza na ce mishi a'a in dai sarumul battar ne bari ina nan na fassara abuna saboda karatun sarmul battar karatu ne wanda yake komai ma ya shigo ciki da wa'azi da abubuwa to duk waɗannan za a ji a'a ko kuwa fassarar littafin a'a kawai iyakacin yadda yake din nan a bashi a haka shine abin da yake daidai amma ana so kuma a rubuta shi to wannan wani abu ne daban da haka ku fahimci wannan Allah madaukakin sarki ya taimaka to malam sai ya ce kun ji dalili na farko da ya sa ya dogara da littafin khatib da kuma ta'aliki da tahqiqi da da da da tasdiri wanda malam doctor al professor ko al ustaz Yusuf al Aish ya littafi ثانيا دليل نبي أن النتائج التي توصل إليها الخطيب رحمه الله من خلال جمعه ودراسته لما روي في هذا الموضوع نتائج عامة sannan ka sani da cewa kuma sakamakon da khatib ya kai gare su a daidai lokacin da yake tattara waɗannan mas'aloli na littafin da kuma lokacin da yake tsayawa yana nazarin su yana nazarin hadisai da asarai da maganganu da aka rawaito akan wannan matsala ta rubuta ilimi nata'ija hamma sakamako ne masu matukar muhimmanci ya kai gare su wa wajadtu fiha balsaman shafiyan wa jawaban kafiyan yace kuma na samu haske mai warkarwa da kuma amsa wadda take mai biyan bukata ala tilka tasaulat a bisa waɗannan matsaloli ko tambayoyi haula tadwin sunnatul mutahhara game da sunna annabi mai tsarki ko kun fahimta kenan kaga ba za ka koma littafin ibnu abdul ko za ka ga waɗannan tambayoyin ba za ka samu amsar su gamsashiya ba amma akwai amsa amma ba gamsashiya ba abin da yasa ibn abdulbar zai ruwaito ya ruwaito ya ruwaito da ya tsaya yana ta haƙiƙin masailu din galibi to mu kuma ba ma abin da muke so mu kai gare shi shine mata bada yaushe aka fara rubuta sunna wa kaifa bada kuma waya rubutun sunna din ya fara كما أنني ألفيت الكتاب ونتائجه التي توصل إليها جوابا دامغا كما يدكما نسام للتاف النشي خطيب da irin sakamakon binciken da ya kai zuwa gare su sun zama amsoshi ne waɗanda suke masu gurguzawa limata dammana min al-haqa'iq saboda irin haƙiƙa da tahqiqi da da tantance abubuwa jawabin nashi yana tattare da shi yana rugurguza ala tilka shukuk ga waɗancan shakkoki wa shubuhat da shubuhohi allati yusiruha almustashriquna waɗanda yake yahudawa suke tado da su yahudawa da suke tado da waɗannan shubuhohi cewa sunnan nan da kuke taɓaɓɓake a kanta ba ta taɓa rubuta ta zamanin annabi ba annabin ma ya hana a rubuta ta zamanin sahabbai ma ba a rubuta ta ba zamanin tabi'ai sai ɗan ƙananan su ne masu zuhuri to kaga waɗannan irin shigohi da waɗannan shakkoki waɗanda yahudawa ne asali suka fara tabar da su wa aznabuhum da kuma waɗanda suke bindin su ne min abna'i jildatina daga cikin ƴaƴan fatanmu irin su Ahmad Amin kenan mai littafin Fajrul Islam Duhal Islam zuhurul islam da sauran littattafai waɗanda ya rubuta ahmad amin bai lura ba a shi yahuda su karantar da shi ya zuwa karatu a faransa kafin ya faɗaka a shi yahudawa ne suka karantar da shi domin abin mamaki karatuttuka da yawa na musulunci a ƙasashen turai aka fara ba da digiri a kansu a kasashen turai aka fara ba da masters da phd a kasashen turai kuma su wane ne wai turawa wai bature har ya yi karatun addinin musulunci wai ya je ya tsara wai har ya fitar da faculty na islamic studies to ire-iren waɗannan a can suka je suka yi karatu ku je ku saurari jeren ge kasusuwa na tun daga na ɗaya har na biyar na karatun littafin a hikmatun mina tarih wanda muka yi a magumi za ku ji na faɗi ire-iren waɗannan a nan ƙasar daga cikinsu akwai alƙali bashir sambo a nan zaria a hannun yahudawa ya karatun shari'ar musulunci daga cikinsu akwai Profesa MOA Abdul daga Jami'ar Ibadan a hannunsu ya karatun addinin musulunci waɗannan na ɗan buga muku misali ne ‘yan kiris baya-baya ɗin nan Dr. Hadi ɗan gidan Abubakar ai ɗan gidan ɗahir Bauchi wanda thesis ɗin shi na PhD yana nan muna da shi a makarantar nan typesetted Dr. Hadi ka gaya mini wanne irin tsarkin zuciya Yahudawa suke da ita da za su karantar da kai musulunci ba tare da sun gurɓata shi ba shi yasa lokacin in uban shi yayi magana cewa mun je wurin wahabiyawa mun yi karatu a Saudiya mun zo muna bata aqidun musulmi muna cewa Allah na sama muna cewa Allah na sauka ƙarshen dare sai mu ce to wannan dai Qur'ani ne da hadisi su da faɗi babu ra'ayin mu a ciki amma magana cewa mun yi karatu hannun wahabiyawa kuma to wannan wata magana ce amma su dai wahabiya wannan su ne mabiya Allah al-Wahhabu kamar da ɗaya daga cikin su ya rera waka yake cewa in kana tabi'u ahmadin mutawahhiba fa ana al-muqirr bi annani wahhabi imran mulla shi wannan waka in dai mabiyin al-Wahhab shine ainihin wato Wahhabi yace to ina tabbatar muku da ni Wahhabi ne an fi sharika alil ilahi فليس لي رب سوى المتفرد الوهاب بani da wani ubangiji in ba guda daya alwahab ba sai nake cewa a daidai lokacin da mu ya yi da mun je wurin wahabiyawa mun yi karatu shi kuma dan shi ya je wurin yahudawa ya yi karatu wadda profesan da ya graduating dr hadi ba yahude ne sunan shi yana nan da signature shi shine ainihin supervisor shi akan karatun da yi to ire-iren waɗannan kan ɗauke ku da nisa ka je ka samu littafin as-sunnatu wa makanatuha fi tashri'il islam zaka ji cikakken labarin su da littafin as-sunnatu qabla at-tadwin da littafin usulul hadith a cikin littafin farko da na faɗi shine as-sunnatu wa makanatuha fi tashri'il islam na ainihin Dr. Mustapha Subai Allah ya gafarta mishi yace shi kanshi ya yi karatu mutumin ƙasar Syria ne shi kuma ya yi karatu a ƙasar Misra Masar malamin tsoron nan sai ya ainihin kira wata lacca akan tarihin rubuta sunna kun ji dalilin da yasa na dauko muku maganar yace da malamin sa ya kira wannan lacca akan tarihin rubuta sunna ya zo ya maganganu maganganu munanan maganganu ya yi munanan maganganu matuka kwarai da gaske malaminsu akan sahabi abu huraira da ainihin makamantan ire-iren waɗannan sahabbai bayan ya ɓaci waɗannan sahabbai irin su abu huraira da sauransu mustapha su ba iya ce ina ɗalibi abin ya ɗaure min kai abu hurairan nan in fact ya ce malamin nashi ma binciken shi da ya gabatar musu a lacca ya kai da cewa abu huraira ma karya ne ba a taɓa yin wani mutum abu huraira ba kawai an kawo wata shakhsiya ne wahamiyya aka zana muku ita a cikin tunani cewa akwai wani mutum a zamanin annabi sunan shi abu huraira ya ce lam yakun hunaka ai shakhsiya bismi abi huraira ma shakhsiya wahamiyya duk da ya gama waɗannan maganganu Mustapha ya ce ta'ajjabtu jiddan fa akhadtu awraq al-muhadara yace sai na karɓi wannan laccar tashi yace na je na zauna wata uku ina bincike akan wannan matsala a cikin library yace fa kharajtu bi hadhihi an-natija yace shine ne ma sai na fito da wannan natija din shine ya rubuta littafin as-sunnatu wa makanatuha fi tashri' al-islami sarki ya tabbata ga Allah nan kurkusa muka ajin littafi ƙarshen na ya yi nisan ya ce ya rubuta wannan littafi amma ya mai da shi a matsayin lacca ne shi ma sai sanarwa cewa a zo jami'a wurin yanci ya ce yana da lacca the same topic da malamin shi ya gabatar da lacca a sunnatu wa makanatu hafi tashirin islam ya zo ya gabatar ya ce kuma malamin nashi ya zo ya zauna aka yi honorin nashi aka ba shi kujera ya ce wallahi da aka gama sai malamin ya miƙe yana mamaki yaya ga waɗannan haƙa'iƙ ilmiya da ɗalibin shi ya kai gare su amma kuma shi yanzu ya zo ya ainihin gaya wa mutane wani abu daban sai ce gaskiya ya fahimci kawai abin da aka yi dumping aka sa mishi a cikin kwakwalwar shi kawai shi ya yana faɗi wato bai tsaya ya yi bincike ya gano gaskiya da ingancin abin da malamin na shi ya karantar da shi sai ya karɓi wannan matsin lacca matsin na na shi mustapha suba'i ya ce zai je mukabalanci malaman shi a can ƙasar faransa su kam gazawa ilimi domin ba za ka gane haka ba sai in ka zauna da irinsu na sha zama da irinsu yahuda ne waɗanda suka karatun addinin musulunci wato in ka ji ɗan uwansu yahuda suna kuranta su cewa professor ne on islamic theology wai professor ne akan tauhidi professor ne akan sects and kaza professor ne akan kaza professor ne akan kaza idan ka zauna da shi sai ka samu gaba ɗayan karatun nashi bai wuce cikin cokali a cikin addinin musulunci ba to amma abin fenti ne abin dokin mai baki ne ya fi gudu suna nan a nan kasafa har yanzu akwai turawa ire-iren su ana kawo su ɗaya biyu a cikin jami'o'i kuma za ka gansu a fakalti na ainihin dirasa islamiyya ko a fakalti na shari'a amma a yanzu an fi kawo su ne a fakalti na history to in ka tafi sai ka ji za su karantar da kai islamic history sai ga an ce wannan elective ne in kana so ka dauka islamic history to anan ne za ga suna ta kawo maka sharrin abubuwa abubuwa na sharri kuma sun rubuta littattafai masu ɗimbin yawa kuma a lokacin kyauta ingila take aiko da waɗannan littattafai saboda haka irin waɗannan littattafai akwai su suna nan jibge a cikin library na BUT da ABU in fa a cikin federal university of technology yola wadda da modibo adama college ce akwai irin waɗannan littattafai zankame sun fi mujalladi ɗari biyu littattafai ne da aka rubuta su da turanci irin su ne professor mo abdul ya je ya karanto ya zo ya rubuta wannan littafi na shiga shi nan kana wuri masu littattafai ba ga ana sayarwa the history of islam ko na abu makamancin haka professor moa abdul irin su ne su Muhammad ko wane ne Abdul Halim Higab wanda suka rubuta littafin Islamic Studies da shi da Bashir Sambo duk irin su karanta to kun ga ire-iren waɗannan ko su ne ake kira al-mustashriqun sannan wa aznabuhum muna addu'a Allah ya jika malam Bashir Sambo amma wallahi irin wannan abin ko ya bayyana a cikin aqidar Bashir Samba da kuma ainihin ɗabi'un shi da sauransu a nan Center for Islamic Legal Studies 1984 an zo ana lacca da ranar sun ya miƙe wata rana yake cewa to gaskiya yana faɗakar da ɗalibai da musulmi su yi hankali da aƙidar risala aƙidar risala to aqidar risala ita ce aqida da annabi yake akai me yasa yace saboda mai risala ya ce Allah a sama yake sai ya kai ga cewa ma wadda wannan kalmar ma ana zaton cewa saka ta ma akai wannan duk wani abu da ya saba min a wani littafi sun ce yahuda ne ma suka saka ta a daidai lokacin da shi yake tsoratar da musulmi game da wannan littafin na aqidar risala risala ta ibnu abi zaid ne tsorawa ne wanda wannan aqidar ta risala ta girmama littafin tun mai risala yana da rai sakamakon haka sai da aka narka ruwan zinare aka rubuta littafin da ita amma saboda ga waɗanda suka shayar da shi waccan aqida sai zo yana inkari dangane da wannan to ire-iren waɗannan su ake kira al-mustashriquna wa aznabuhum waɗanda suka bindin su ne su Ahmad Amin a wannan zamani shine yafi shahara amma akwai gabar da zan zo in tattaro muku littafan su domin waɗannan littattafan as-sunnatu qabla at-tadwin wanda professor Ajaj Al-Khatib ya rubuta da makamantan su waɗannan littattafan musamman an rubuta su ne don a yi raddin asalin waɗannan mustashefa naka kana buƙatar ka karanta waɗannan littattafan fiye da komai a rayuwarka a sunna qabla taduri wannan malamin ya tsaya ya yi rubutu ya dabbaka dattijan malami ne ya yi wajen shekaru 83 a duniya ya rasu yau kamar shekaru biyar da suka gabata Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi malam yake cewa abu na biyu da ya sa ya dogara da littafin khatib ko khatib ya biya kawo maganganu da hujjoji waɗanda yake sun ba da amsoshi gamsassu game da yaushe aka rubuta sunna yaushe yara aka fara rubuta ta ya ce kamar yadda kuma littafin nashi na gaban da ba da wannan amsa ko duk hujjojin da waɗannan yahudawa da waɗannan yaransu suke kawowa ya biya kwankwatse su an gane almundassuna fi sufufina waɗanda aka bi aka daddasa su a cikin sahunmu duk inda kuke ko suna nan ire-iren su suna nan zankame haula tadwini sunnati nabawiyya game da ainihin rubuta sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam mafi yawancin waɗanda zaka je ka samu yanzu ana cewa professors ne a islamic studies ko professors ne a shari'a ko mafi yawancin su zaka same su aznabul mustashriqin ne za ka same su yaran waɗancan ne ko sun yi karatu a wurinsu ko ba su yi karatu a wurinsu ba galibi za ka samu saboda abu na farko babu ta haƙiƙi a cikin abin da suke karantowa a cikin karantar da su babu ta haƙiƙi saboda galibin waɗanda suka rubuta syllabus ɗin na son ku sani syllabus ɗin addinin musulunci da ake karantarwa a Najeriya da syllabus ɗin shari'ar musulunci da ake karantarwa a Najeriya daga ingila ne yahudawa suka rubuto ta saboda haka ba za ka yi mamakin graduate ɗin wannan syllabus ɗin in ya wayo gari yana ainihin fada da ire-iren waɗannan abubuwan na shari'a ba na son ku gane in ya zama syllabus ɗin yahudawa ne suka tsara amma su gana karantar da 'ya'yan musulmi a ƙasashen musulmi suwabe ne ke karantar da syllabus ɗin ɗaliban waɗancan da suka rubuta ne ko ɗaliban ɗalibansu da kake tunani so da akar kai mamaki kaga jami'o'inmu suna kyankyashe mutane waɗanda zaka ga cewa a suna zai ce maka shi musulmi ne shi lauya ne zaka ga an ce maka wai lauya ne game da shari'ar musulunci zaka ga an ce maka professor ne akan karatun addinin musulunci ga sunan a jami'o'i kaf aka zo ka sami ire-iren su to karkai mamaki ka ga duk irin tunanin yahudawa shine akan shi me zai sa ba zai zama ba domin graduate din syllabus din ne kuma graduate ne na abin da ya shafi almajiran waɗancan waɗanda suka rubuta waɗannan syllabus din ko almajiran almajiran su ko dai zuwa ƙasa a ƙarƙashin wannan malam yake cewa sai ka gansu mustaghillina zahira hadisi abi sa'id fi nahya an kitabatul hadith suna ainihin amfani da zahirin hadisin wato suna istiglali suna mummunan amfani da zahirin hadisin Abu Sa'idin wanda yake magana game da an hana rubuta hadisi wa ma ruya da abubuwan da aka rawaito anna tadwina cewa wai min anna tadwina lam yubda cewa ai shi rubuta ilimi ba ko sunna ba a fara shi ba illa fi asr al-imam az-zuhri sai a zamanin al'imamu zuhri sai kaga suna kafewa da waɗannan maganganun na dai sai ka biya rike hadisin abu sa'idin to hadisin abu sa'idin malam zai sake tattauna mana dangane da shi yake cewa wa hadhihi ahammun nata'ij to waɗannan muhimman sakamakon bincike da khatib ya kai gare su allati yumkin istikhlasuha min alkitab wadanda zai iya yiwa a tsamo su daga littafin awwalan su ne kamar haka annahu lam yasahha hadithun fi nahya an kitabatil hadith siwa hadith abi sa'id al-khudri alladhi rawahu muslim natija ta farko da ake so ka gane babu wani hadisi kab da ya tabbata dangane da hana rubutun hadisi daga annabi in ba hadisin abu sa'idin ba wanda imam muslim ya rawaito shi kadai ne ya tabbata ma ikhtilafin bain al-bukhari wa muslim fi raf'ihi wa waqfi tare da shi ma fa ya inganta din amma da bukhari da muslim sun yi sabani shin hadisin marfu'i ne ko kuwa mawqufi ne bukhari yana cewa mawqufi ne ala abi sa'id al-khudri wanda wannan magana ita ce daidai muslim kuma yana cewa hadisin marfu'i ne ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wannan magana ita ce kuskure kun ji natija ta farko da khatib ya kai gare ta yanzu kai in ka rike wannan natijar a matsayinka na ɗalibin ilimi za ka je ka fada da bincike ne a kai ka tattali dalilai kana nan wata ran ko za ka zama malami matsala za ta taso wani zai tunkare ka an gaban rubuta hadisi da muke cewa ba ga hadisi ba ma ya hana tun a zamanin annabi sai ka ce na hadisin ya ka sai ka ce to ai wannan hadisin eh wannan mawqufi ne ce maka ga hadisin cikin sahih muslim sai a ce hadisai nawa ne mawqufi a cikin sahih muslim amma zahiruha arrafa a ce ka je ka karanta al-wuquf ala al-mawquf na al-imam ibn hajar littafi ne ibn hajar al-asqalani ya rubuta al-wuquf ala al-mawquf fi sahih muslim sai mun zo karatu na gaba zan zo muku da wannan littafi insha Allah so da nakan so in zo da littafan ne in munasaba ta kama yanzu kaga kenan idan kun fahimci wannan magana da kyau ko babu hujja ko misqala zarratin game da hadisin Abu Sa'id al-Khudri domin dai hadisi ne mauqufi mauqufi yaushe zai iya tsayawa yayi dambe da abubuwan da suke marfu'ai ne sun zo masu yawa saniyan natija ta biyu wadda khatibul bagdadi ya kai gare ta dangane da wannan mas'ala wadda ita na daga cikin dalilan da yasa malam ya dogara da littafin anna al-amra istaqarra fi hayatihi sallallahu alaihi wa alihi sallama ala ibahati al-kitaba yace ka sani da cewa al'amari ya tabbata tun a rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama game da halaccin rubutun hadisi وقد قدم المؤلف عدة أدلة على ذلك مولفين شنو خطيب البغدادي ya gabatar da dalilai masu yawa waɗanda ke tabbatar da cewa tun a zamanin annabi fa aka fara rubuta ilimi bal zakara adillatan min alkitabi was sunna ala alhassi ala alkitaba kai ba nan bana sai da khatib al-baghdadi ya kawo dalilai masu dimbin yawa daga qur'ani da sunna waɗanda ke kwadaitarwa game da me game da rubutu to zai yiwu Allah ya saukar da ayoyi annabi ya faɗi hadisai game da kwadaitarwa game da rubutu amma kuma a ce annabi ya hana a rubuta abin da yake faɗi abin da khatibul baghdadi yake nufi kenan salisan natija ta uku wadda khatibul baghdadi ya kai gare ta anna tadwina bi ma'anahu al-wasi' rubutun ilimi da ma'anar shi wadda take mai fadi wa huwal jam shine tara ilimi ku kiyaye yanzu a tsaya nan kowa ya fahimta rubutun ilimi da ake cewa an yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama da ma'anar shi wadda take mai fadi ana nufin tara ilimi ba tace ilimi ba a zamanin annabi ba a rubuta littafi irin abu dauda ba a zamanin annabi ba a rubuta littafi irin muwatta ba domin a wannan lokaci ba a da bukatar haka a lokacin ana kokarin tattara abin ne gaba daya kwatankwacin mutumin da ya shiga bawa zai je ya ainihin yo ice yanzu zai ta tattaro ice ne kowane iri in ya so ko ya samu wata daba wadda zai tara icen ya rinka warewa bayan ya gama tarawa don haka malam yake cewa ka sani da cewa rubutun ilimi da ake magana ana magana ne da ma'anar shi fa mai fadi ita ce tara ilimi kabbaba a fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan tun a zamanin annabi haka din ta fara ba daga baya ba an fahimta jama'a rabi'an na hudu أن امتناع من امتنع من الصحابة والتابعين على كتابة الحديث ليس من نهي الوارد في حديث أبي سعيد الخدري يوا wannan kabiyar tana da kyau a lura da ita ta yi mutum ya ce idan kun ce hadisin abu sa'idin bai inganta marfu'an ba me yasa sahabbai da tabi'ai suka ki rubuta ilimi ai ba wani abu ne hadisin Abu Sa'id ne kawai ya hana su wannan kadai ya isa tabbatar mana hadisin Abu Sa'id ya tabbata sai malai yake cewa ba saboda hadisin abu sa'idin bane yasa su ainihin suka ƙi rubutawa walakin hadha mumtina sai dai wannan kin da sahabbai da tabi'ai suka rinka yi mu'allamun bi asbabin ukhra sun kawo wasu dalilan ne daban minha daga cikin su al-khawf min inkibabin nas 'ala al-kutub sun ji tsoron kasirin rubuta ilimi mutane su koma su dogara akan littattafai su watsar da hadda ko wanshigaluhum biha anil qur'an kuma su waye gari su shagaltu da waɗannan littattafai su rabu da alqur'ani kun ji dalili na biyu to dan kakkai tunanin wannan fahimtar khatib ne yayi ta ko kuma matar ne yayi ta sai malam yace wa qad awrada al-khatib an salaf shi khatibu din ya kawo maganganu daga salaf nususan kasira kafira nasoshi masu yawa maganganu masu yawa tusarrihu bidhalika waɗanda suka fito karara suka nuna cewa abin da yasa malaman farko daga cikin su aka samu wasu suka rubuta ilimi saboda suna tsoron kada ainihin mutane su daina hadda ko kuma mutane su yi watsi da alqur'ani su dawo su tare mahadisai amma ba wai hanin da ya zo cikin hadisin abu sa'idin shi ne ya hana su ba waminha har wayo na daga cikin dalilan da ya sa waɗanda suka ƙi rubutu daga cikin sahabbai suka ƙi ba hadisin abu sa'idin ba alhifaz ala malakatil hizb inda musulmi sun yi haka ne saboda ƙoƙarin kiyaye baiwa ta hadda a wurin musulmi kiyaye baiwa ta hadda baiwa anan ita ce malaka malakatul hifz baiwa ta hadda in ya fara faɗe ka fara rubuta sai kwata takarda sai ce haddace kai da baka baka rubuta yin hadda ba komai sai ka abin ko kuma yaro ya dauko calculator ya fara daddana sai a kwace a ce a lissafa da ka me yasa sun yi haka ne saboda baiwar hadda katta raunata a wurin musulmi muna makarantar sakandare a ƙasar nan aka rinka ce mana ai a America da Ingila a yanzu yara har da kakuleta suke shiga ɗakin jarabawa sai muna mamaki eh sai ga shi yanzu Allah ya kawo mu ba komai kowane summation za ka yi ga takardar jarabawa ta tambaya ga ta ba da ansa to sai kuma a yi maka izini sai ka samu wata plan sheet wata takarda ba za ta taimake ka kai working out abubuwa ka dawo nan ka faɗi yadda gaskiyar working out din yake ka abin nan sakamakon haka duk wani abin ya tashi da ka ba ka rinka yi komai da ka ba ka rinka yi amma yanzu a ce a ba wai amsa ce za su gano a calculator ba hasali ma shi calculator scientific ne yana da symbols yana da abubuwa waɗanda za su ƙara taimakawa a ƙara kai ka ƙofar ɗakin amsar abin da ya rage kawai shiga ba a yi to wannan ko yana kashe wata baiwar ko da yake ya samar da wani saukin yanzu misali samuwar acaba na daga cikin abubuwan da suke contributing factor na obesity kwanaki mun tattauna tubbin nabawi inda ma ba mu hasashi wannan maganar ba wani bincike ne wanda suka yi cewa daga cikin abin da ya taimaka wajen karuwar cutar kiba ga ainihin mutane ita ce ainihin matsalar rashin zirga-zirga ko da ‘yar kaɗan misali damu da aka haifa a muciya idan za mu zo kwata siyan kayan miya ko za mu zo yin cefane siyan nama duka babu mashin mota ce lokacin ake hawa kwabo biyu taro kwabo biyu in aka baka sai ka soke da ka zo cikin kila kwata kana dan wasa ka shiga wannan gidan yaraba ka sha ruwa wannan reno kwatas ka sai ka zanka a kwata shikenan ka je haka dawo kwabo ukun ka kuma ka soke to wannan tafiyar da kai ko lafiya ce take karuwa gare ka duk wani kitse da yake neman ya daskare maka a kwankwaso yanzu ka jijjige shi kaf yayi gaba saboda haka ba za a same ka ka zama dugu-dugu ba ruwa yi maka yawa mai koyi maka yawa na fi sai ga mutane suna ƙara lafiya yanzu daga nan makarantar nan zuwa can bakin titi sai ga mutane ce da Allah dan a ca ba tsaya haka ne
za shi kenan da Allah ya nawa ban ba sai ce Allah ka naira 20 kai ka naira 10 ma dan shi kai shi ya na tafiyar da za ka daure ka yi ta ko to lafiya ce to samar da irin waɗannan baburan to ya taimaka wa mutane wajen haɓaka wannan cutar don haka baiwa ta lafiya cikakkiya sai ma mutane sun yi asarar ta sakamakon samar da acaɓa to baiwa ta hadda mutane da yawa suna asarar ta saboda samuwar wasu littattafai waɗanda in ba waɗannan littattafan kun san me mutane ba ga suna da hadda to ka dawo yanzu yanzu cikin gudan mutum da suka iya rubutu yan kaɗan ne kwarai da gaske rubutun larabci me yasa duk abin da aka ce sai a ce a jiya photo start a jiya photo start Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace duk littafin da ya gani yana so a maktabatul zahiriya da kanshi yake zama ya kwafa abin shi da kanshi kaga wani littafi da ya rubuta kusan shekara hamsin da ta gabata gashi bincike ne wanda ya ta yi faharis da hannu ya rinka bi gashi faharis makhtutati darul kutub al-zahiriyya al-muntakhab min makhtutat al-hadith wada'ahu al-allama Muhammad Nasiruddin al-Albani idan ya ga littafi yana so ka kama wannan littafin alhamdulillah yana da cikin kafa ka kama wannan littafin yanzu albani da ya gan shi kuma ya kwafa abin shi shine sai ka ji in yana hujja lokacin sai ka ji yana cewa wa min nuskhati al khassa daga kwafi na wanda ne da rubutun hannuna haka malami Muhammad al Ansari duk wanda ya zauna gidan Hamad al Ansari ya san gidan makakufat ne tun yana saurayi yake bin malamai a kasashen duniya ya je gaishe ka in sai zauna kwana uku sai samu littafin da yake so sai je kwafi na daya baiwa ta rubutu to tana bayyana ga irin waɗannan ɗaliban na biyu kasala ba ta a jikinsu to samun photostatin mashin yanzu da ka zo ziyarar malami ka ga wannan sai ka ce to abin da za a yi bari kawai ka kwafi shi ciwo sai ka je sai ka kwafi shi shi kenan rubutu fa ko wani ko sunan shi kace rubuta sai ga hannun shi ya fara rawa ko kun fahimta to akwai wasu abubuwa waɗanda samar da su sauƙi ne amma kuma suna da disadvantages suna da illolinsu na daga cikin illar da waɗannan malamai suka ainihin ji tsoro sai suka ga in aka ci gaba da rubuta waɗannan hadisai mutane suna samun su a tattare to za a samu ainihin asara ta bawa hadda shine malamin ce wa minha alhisabu ala malakati alhifz inda almuslimi har yana daga cikin dalilin da yasa suka ki rubuta hadisai a lokacin nan waɗanda suka ki rubutawa fa don ba duka bane shine kokarin kiyaye baiwa ta hadda wadda Allah ya wa musulmi idlittikalu ala alkitab domin kuwa dogaro akan ainihin littafi yudaifuha ko yana ainihin raunata ita haddadin yad'afuha ko yad'afuha yudaifuha yudaifuha eh ab'afa yudaifuha walidhalika kana ba'dhum yaktubu dan haka zaka ga wasu su sai ya rubuta thumma yamhu sai kaga wani ya rubuta sai ya share ma kataba abin da ya rubuta domin me domin ya san cewa ya gama haddacewa to tunda ya gama haddacewa sai share shi sai koma sai dogara akan al-mahfuz la al-maktub walau kana an-nahyu an al-kitaba mustaqirran yace da a ce hani din game da rubutu abu ne tabbatacce indahum a wurin su lama katabu ibtida'an ba tun farko da su rubuta ba amma su da kansu sun fahimci ba a hana a rubuta ba don haka ya zo wurin wani malami ya ji hadisai sai sauri sai rubuta ya rubuta sai je ta nazari in ya haddace shi kenan sai je kona takarda ko kuma ya share Allah kaga in ba san an hana tun farko zai rubuta ba zai rubuta ba malam yace a duba littafin taqyidul ilmi daga shafi na 56 zuwa 60 wa qabla an unhi al kalama ha eh wa qabla an unhi al kalama an hadhihi al faqra malam yace kafin in kammala magana dangane da wannan gaba da nake magana أنقل هنا كلام أهل اللغة في التفريق بين معنى التدوين ومعنى التصنيف يتي تكونما كما ينزع أنسو أيتويا أمن تابع البصر ya kamata ma tukuna mu ji wai menene bambanci a wurin malaman harshen larabci game da at-tadwin da at-tasnif menene at-tadwin menene at-tasnif to me bambancin su iz bi ma'rifati zalika domin da sanin wannan bambancin nasu yazulu kafirin yazulu kafirin min al-labs yawa daga cikin rukanin da aka shiga zai gushe an fahimta fatadwi mana yace kaga dai shi tadwini huwa taqyidul mutafarriq al mushattit abin da ake nufi da tadwini shine rubuta abin da ya warwatsu al mushattit ya barbazu a wurare daban-daban wa jam'uhu fi diwan da kuma tara shi a wani kundi wato takaddu wadda za a gyara su a daure au kitabin ko kuma a littafi تجمع فيه الصحف ودن ذا تترى تكدو قال في القاموس معنى الفيروز أبابي أتكلم لتاف القاموس المحيط يجي سوى التدوين مجتمع الصحف abin da ake nufi da tadwin shine matattarar takaddu kaga kenan tadwinin yana bayuwa zuwa ga me tarawa kawai tarawa wa qala fi tajul arus amma a cikin littafin tajul arus shi kuwa malamin cewa ike yi wa qad dawwanahu tadwinan ay jama'ahu idan aka ce wane ya dawwana kaza dawwanawa ma'anar dawwana ya tattara sai ce fahuwa fi bi hadha ma'ana to kaga kenan in ka dubi tadwini da wannan ma'ana ta tarawa ko أوسع من التقييد وفي فائد يبع التقييد بمعناه المحدود ده معنى أينهم تقييد تقييد ne معنى شيء المحدود wato rubuta wani abu kayyadadde rubuta wani abu kayyadadde shine taqayid tadwin fa abubuwa ne masu yawa zaka tara su a wuri guda a rubuce takaddu ne da ke ɗauke da rubuce-rubuce sai ka tara su a wuri guda kaga kenan ashe mu maganar da muke ita ce maganar tadwini ake magana kenan yanzu in aka gane wannan ita ce ma'anar tadwini a lughance to za ta fassara mana haƙiƙanin abin da ake nufi da tadwinin cewa ashe a wannan zamani mu muna magana shin an tara ilimi ko ba a tara ba an tara tarawar wace iri a rubuce iyakarta kenan don haka kenan magana dangane da taqayyidul ilm to ba shine abin da sahabbai suka yi ba sahabbai sun yi tadwinul ilmi ne daga baya ne aka zo ana ƙayyada ilimi ko an fahimta jama'a malai ce amma tasnif fa huwa addaqqu min at-tadwin ita kuma kalmar tasnifi tsarawa ita kuma kalma ce wadda yake tafi dukka wato tana da keke da keken ma'ana ba ta kai fadin tadwini ba iz huwa tartibu ma duwina domin shine tsara abin da aka dawwana aka rubuta fi fusulin mahaduda a wasu fasalai waɗanda aka iyakance wa abwabin mumayyaza da kuma wasu babuka waɗanda suka sha bamban da junansu kenan me ake nufi da tasnifi abin da aka dawwana sai ka rinka ɗibowa kana warewa kana cewa babin tsarki babin alwala babin wankan janaba to yanzu ka koma kana yin tasnifi kenan ba'da tadwin qala fi taj a cikin tajul arus aka ce wa sannafahu tasnifa ja'alahu asnafan wa mayyaza ba'daha an ba'd yace idan aka ce sannafahu tasnifa ya tsara shi tsarawa ai ya sanya shi sinfin ba'da sinf wato ya sanya shi ainihin nau'i nau'i sannan wa mayyaza ba'daha an ba'd ya ware wasu daga wasu wa qala az-zamakhshari fil fa'iq al-imam az-zamakhshari yana da littafi al-fa'iq wannan littafi kamus ne na hadisi
al-fa'iq al-allamatu zamakhshari sarki ya tabbata da Allah ha ana yake doka dauko gashi nan al-fa'iq
الفائق في غريب الحديث جار الله محمود بن عمر الزمخشري wannan littafi kamus ne na hadisi to zamakhshari malami ne na lugha sannan taunorin yakan shiga abubuwan hadisi yakan shiga al'amura na qur'ani musamman tafsirin shi da yayi a cikin wannan littafin nashi da yazo zai tattauna wannan kalma sai ya ce wa minhu tasniful kutub daga wannan ma'ana ta sannafa yusannifu tasnifan to wannan ma'ana ita ce take zuwa ga tasniful kutub rubuta littattafai to yanzu aka ce rubuta littattafai bi ma'ana a tasnif me ake nufi tsara littattafai littattafan da aka tsara su don haka yanzu misali kamar risala tasnifi ne yanzu ba muna ma'ana ta lugha ne don zan zo kuma in fayyace muku wani janibi don karka samu tufka da warwara wata yanzu kamar risala tasnifi ne a lughance ina ma'anar tasnifi shine mai littafin ya biya rinka tsara shi babi babi babi babi har ƙarshen shi a ƙarshen babi sai a cikin babi sai ka ji fasli fasli fasli fasli misali to wannan shi yake kira tasnifi tadwini fa shine duk abin da yazo maka hadisi ne akan zakka akan aure akan tashin alkiyama hadisi ne akan kaza duka sai kai ta rubuta sai a ce yudawwin idan ya gama dawwanawa sai kuma yazo ya sanya wa littafi suna sai kuma sai sai ciro waɗannan hadisai da wurin biyayya iyaye sai sa su sai ɗauko hadisai waɗanda suka shafi hukuncin giya sai sa sai ɗauko ko waɗanne ne musu babi sai a ce ba'da tadwin baba'a yusannifu bayan ya tara to kuma ya zo yana tsarawa jama'a kun ji wannan to tunda mun shigo wannan ma'anar don kakkuruɗe sun kuma malamai in ka fita daga ma'ana ta istilahi aikakken lugha in ka dawo ma'ana ta istilahi a wurin malamai to su kuma suna da wata ma'ana daban akan tasnifi da ta'alifi ta'alifi shi kuma littafi ne wanda ka rubuta amma kane kana ɗauko maganganun wasu kamar ishmawi yanzu ishmawi mai ishmawi yana yana ɗibo maganganu daga wancan littafi daga wannan littafi ya zo ya haɗa nashi to su a ce allafa yu'allifu wato ya rinka har haɗo maganganun wane da wane yana tacewa yana sawa sai a kira ishmawi mu'allaf mai littafin sai a ce mishi mu'allif aikin kuma sai a ce ta'alifi allafa yu'allifu ta'alifan fa huwa mu'allafun idan kuwa zama ya rubuta abin shi tiriyan tiriyan ba tare da ya ɗibo maganganun wasu littattafai ba kamar yadda risala take anan kuma sai a ce sannafa ai ina ma'anar sannafa ibtakara alkitaba shi ya fara rubuta abin shi ya zauna yayi abin shi da kanshi min ghairi an yanqula min ghairihi ba tare da ya ciro daga wani ba to sai a ce yanzu risala tasnifi ne risala tasnifi ne amma ishmawi fa ta'alifi ne yanzu bulugul maram ta'alifi ne amma sahihul bukhari fa tasnifi ne a ƙarƙashin wannan maganar to wannan nayi ne don bambance muku idan aka sake shiga istilahi istilahi kuma malaman hadisi su kuma in suka ce al-musannaf to su kuma suna nufin wani littafi wanda ya haɗo ra'ayoyi na malaman fiqhu daga cikin sahabbai da tabi'ai yana hikaitowa da isnadi ala haddin sawa sai ce maka babin sahabin da ke ganin za a iya yin sallah da dogon riga babu wando sai kuma zai ce maka babin sahabin da ke ganin za a iya yin sallah da doguwar riga ai ba za a yi sallah ba sai da doguwar sai da wando mana babin da ke magana ya halatta a yi sallah da wando sai ka maka sahabban da suka yarda da haka sai kuma ya ce maka babin sahabban da suka ce sallah in aka yi ta ba wando ba te ba wannan irin littafin shi kawai yana ruwaito maka maganganu ne da fatoyi na sahabbai nadiran yakan ruwaito na annabi sallallahu alaihi wasallam ko mun fahimta jama'a to a ƙarƙashin wannan al-Imam Abdul Razzaq ya rubuta littafin shi al-Imam Ibn Abi Shayba ya rubuta littafin shi amma akwai littafai da dama da suka rubuta dan ko littafin ainihin Gharibul Hadith na al-Imam Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam sunan da ya sanya wa littafin kenan al-gharibul musannaf to yanzu al-gharibul musannaf me ma'anan musannaf daga cikin waɗannan maganganun da muka yi ma'ana ita ce ta lugha ce ma'ana littafi wanda yake fassara kalmomi waɗanda suke baƙi ne da suka zo a cikin hadisi amma al-musannaf wanda aka tsara shi wato ya tsaya ya tsara shi ya rattaba shi da haka sai ka ji ya ce albabu kaza babi na 636 sai ce babul malja sai kawo maka sai fassara sai kuma ya sake ce maka babi na kaza babu shay'in yasir al dan haka wannan littafin nashi al-gharib al-musannaf ya sha bamban da alfa'ik fi gharibul hadith ya sha bamban da duk waɗannan garibai ga sunan ma aksara sarki ya tabbata ga Allah duban su duk malamai ga sunan suka rubuta waɗannan kaɗan ne ba ta gani wannan gharibul hadith na ibn al-jawzi wannan an-nihayatu fi gharibul hadith wannan littafin gharibul hadith na ibn qutayba ad-dinawi duka ga sunan gharibul hadith na imam abu ishaq al-huwayi ha gashi ga wannan ibn al-laffat babban malamin lugha da hadisi al-mujarrad li lughatil hadith duk wannan garibul hadith ne ko to sai shi yanzu Abu Ubaidi yake ce maka to wannan nashi musannaf ne nashi ya sha bamban da waɗannan ya ga kalmar musannaf anan tana bayuwa ne zuwa ga kalmar musannaf da muke tattaunawa a cikin wannan littafi bi ma'anaha al-lughawi ma'anar ta ta lugha
na fata an gane Allah maraukakin sarki ya taimaka to duk da malam ya gama waɗannan bayanai kaf akan tadwini sunna sai ce saniyan abu na biyu da za mu magana a ƙarƙashin wannan fasli juhudu sahaba fi tadwini sunnatul mutahhara wa naqliha ila al-umma kwazon sahabbai game da tattara sunna kun ga kenan yanzu tadwini sunna ya kamata mu fassara shi ne da tattara sunna da tara ta da rubuta ta wato kwazon da sahabbai suke game da rubuta sunna mai tsarki wa naqliha ila al-umma da kuma isar da ita zuwa ga al'umma Allahu akbar duk wani wanda yake bauta Allah a yau da alkur'ani ko da hadisi yana yi ne da karatun waɗannan bayan Allah ƙwazansu da suka yi da himmarsu na farko wajen tattaro ta na biyu wajen karantar da ita na uku wajen yaɗa ta domin abin da zai baka mamaki shin ko mutane suna suranta cewa tun a zamanin sahabbai sahabbai suna tara mutane haka su ta karantar da su hadisai galibi ba a surantawa saboda wancan rubabban tarihin da aka ga mutane cewa ai ba ta a tare to tunda ba ta a tare sai ana zaton a to a wannan yana da yan hadisai kwaya goma to mutumin da yake da hadisi kwaya goma makarantar shi kaga ba za ta wuce kwana takwas ba ya ga makarantar da hadisan dole makarantar ta tashi dan haka mutane ba sa suranta mutane ba sa suranta kenan sahabbai suna da makarantu da suke zama suna karantarwa to wannan fasalin zai kawo mana tarihin irin kwazon da sahabbai suka wajen tara sunna da kuma suka tara ta wannan himma wacce himma ce sahabbai suka wajen yada ta shi yasa wannan babin da zamu karanta ina so na daya ku dauka babi ne wanda yake akwai tarihi a ciki to amma akwai tarbiyya ana sa a nuna maka da su malamin su ya karantar da su su ma zuwa suka yi suka karantar har abin ya iso mana ashe mu ma yanzu na daga cikin wajibin mu ya za mu mu isar da abin ya ci gaba ba kawai a shi kenan ai mun san sunna sun ta ya koma ya kakume muna nan da irinsu a ko'ina jama'a khirrijan jami'ar islamiyya khirrijan azhar khirrijan jami'o'i na duniya kar suna nan a cikin kasashen mu a zankane sai sun ji wani ya fito kawai suna gefe guda su ce kaji ƙaryar banza mu ma da muka je mu karanto abu baka san cewa karatu in kayo shi baka karantar da shi ba bayan wani lokaci ya zube karatun ya zube in ka shigo fagenka ne kana nan kana alfahari ko kafin wani lokaci sai ka ji fresh graduate sun yi buji-buji da kai ko kuma wanda bai karatun da ya kai naka ba amma saboda kullun yana karantarwa yana ba da zakka ilimi zakka ilimi ita ce aiki da ilimi da kuma karantar da ilimi to sai a same shi ya fika kun ga a zariyar nan tamu akwai su suna nan graduate ne dawa daga jami'o'in duniya wani yana na ya kai shekara hamsin idan ka shiga sokoto haka in ka shiga bauchi in ka shiga gombe ba ka jin labarin su kai in ka ji labarin mu yan yara yan ƙanana mun fito sai ka ce a zariya albani ne kawai ya karatun hadisi suna nan zankanu in ka ji a sokoto ne ya bayyana sai ka ce o'o ne ya bayyana amma suna nan zankane ko kun fahimta me yasa ba su yi karatu ne da manufa ba ko ba samu tarbiyya ba sun yi karatu ne saboda a lokacin su karatu sarauta ce ta gargajiya kun san an taba samun lokacin da karatu a ƙasa Hausa sarauta ce ta gargajiya shine in kai sai ka zo ka nada kanka abin da zaka nada kanka ko sarki ya nada ka abin da zai nada ka sai dai a ce maka a rinka cewa sarkin malamai ko dan malikin malamai ko uban malam ko wani abu dai a danganta ka zuwa ga ilimi amma naka cewa kake karantawa baka karantar da komai wannan abin yanzu yana nan yana nasuwa a cikin ahli sunna ba sani ba zaka ga an ce shugaban majalisar malamai ke kai same shi almajiran shi guda nawa ne yana da wasu ne waɗanda kawai suke taruwa suna ruɗo a gaban shi shi yake ruɗa kan shi cewa wai waɗannan ɗaliban shi ne in ka tambaye su me karantar da ku dan ka zauna kana tafsirin alkur'ani mutane suna sauraron ka waɗannan ba ɗaliban ka bane waɗanda kake karantarwa ilimi ilimi don wanda ya shekara talatin yana saurare ba abin da zai iya sai an koyar da shi ulumul ala ka taba koya mai nahau ka taba koya mai sarf ka taba koya mishi ilimin hadisi ka taba koya mishi ilimin balaga ka taba koya mishi ilimin usul fiqi usul tafsir ulumul qur'an ka taba koya mishi tajwidi waɗannan sune ilmomi waɗanda kake karantawa irin waɗannan sune ake kira ɗaliban ilimi idan kun fahimci wannan wannan ilimin jama'a zai yaɗu ne ko da jajircewa masu jajircewa idan ka zo garinku kana tunanin irin yadda yan al'ada suke tunani yawancin su gasu nan sun je azhar sun yi karatu suna nan a nan zariyar nan jibge suna nan a sokoto suna nan a katsina ko ina amma ba sa karantawa me yasa sai ce shi zai karantar akwai wani da wani a garin nan ta shi wani da wani sun kisa karantar ko kun fahimta jama'a sai da haka me amfanin shi akwai babban malami da naje gidan shi ina bincike yana daga cikin yan Najeriya na farko waɗanda ba digirin farko ba har na uku su suka yi kasashen waje na Larabci amma hatta gida mafi kusanci da katangar shi ana ne ban san cewa yayi karatun Arabiya ba ruwan shi da su ba haka haka ake zaune fa haka za ka samu soran da ke gaban da gidanku ana karantar da risala amma shi malamin ba ruwan shi da ku mutanen anguwa ba shi da wani majalisi da ya kulla muku amma wasu sun zo daga wasu kasashe suna karatu a wurin shi yana jiran ku ma ku zo a shi ba zai sanya karatu a masallaci ya tare kun an idar da sallah fara karantar da ku ba saboda haka waɗannan sahabban abin da zamu karanta din nan zai zama tarihi ne amma kuma zai zama mana tarbiyya ce malam yake cewa laqad kana juhudu hadha al-jil al-mubarak haqiqa kwazo na wannan al'umma al-jil sune generation wato wata al'umma ta wani zamani haqiqa kwazo na wannan al'umma al-mubarak wanda yake kwazo ne mai albarka kuma al'umma ce mai albarka hiya al-asasul awwal fi tadwin as-sunnah shine matakin farko na tattara sunna da rubuta ta wa hifziha da kuma haddace ta wa naqliha ila al-umma da kuma daukan ta zuwa ga al'umma kama kamar juhuduhum kamar yadda ya zama kuma kwazon nan nasu ridwanullahi alaihim Allah ya kara musu yarda hiya al-asasu fi nashr ad-din shine matakin farko ko kuma shine tushe na ainihin yada addini wa tarsikh al-aqida da kuma dafa aqida da zurfafa aqida wa himayati sunna da kuma tsare sunna min kulli ma yashubuha daga duk wani abu wanda zai gurbata ta domin ba ku tashi kun karantar da mutane ba eh da wani na ce yana karantar da su bid'a za su wayo gari ga sunna sun sani amma a gurbace ga aqida sun sani amma a gurbace to tashi kuna karantarwa fa shine abin da zai wajabta gyaruwar addini da kuma zurfafuwa a gida wato akwai wani abu ne na tarihi wanda yake galibin matasa ba sani na ji daɗi wata rana da na ji an sa wani malami ya ɗauko wannan tarihin a karan farko na taɓa jin wani malami a najeriya ta arewa ya tsaya faɗi tarihin gaskiya na malaman ƙasa hausa na ji daɗi a tashar rediyon nagarta aka sa shi wani na tsatsan malami ne don ko sunan shi ban ji ba wato malamai a ƙasa hausa ba malaman zaure ba ne na'am suna karantarwa a zaure amma me ake nufi da malaman zaure su ne waɗanda kawai sun je sun kame wuri a zaure in ka zo su karantar da kai in baka zo ba za su karantar da kai ba to malamai a ƙasa Hausa ba haka bane malamai a ƙasa Hausa malamai ne waɗanda suna karantarwa a zaure sannan suna zuwa suna karantarwa a masallaci sannan suna rahiba al-ilmiya su tafi ƙaro ilimi kuma su tafi suna yada ilmomi gari gari su ba malamai ne masu tara kwana domin karban sadaka ba za su je su dubi ina ne matattaran mutane sai su je su tattaro mutane so ku zo za a karantar sai zo su zaunar da mutane sai su karantar da mutane a tarihin su ko sadaka aka tara in aka tashi wurin wannan wa'azin sai su ce duk Allah duk wani mai bukata ya saurara sai su raba mishi sadaka sai su tafiye su waɗannan ita ce siffa asalin malamin ƙasa Hausa malamai a ƙasa Hausa ba malaman tsangaya bane ko malaman allo waɗanda ke tafiya bayan gari su je su zauna sai wanda ya bi su ko kuma sai wanda ya kawo musu da'a a cikin gari suke zama su gina gida suna karantar da 'ya'yan musulmi alkur'ani suna bi suna tattaro manyan mutane suna koya musu alkur'ani a lokaci wanda yake munasab an yi sallah asuba eh sai ce wane da wane da wane da wane eh rana kaza za ku rinka tsaya kuna daukan karatun alkur'ani wane da wane da wane da wane eh wannan shi ya ga ake bugawa da su a lokacin amma waɗannan malamai da ke karantar da risala da askari a soro ka taba yin ana rikici da su ba rikici da su waɗannan da suke karantar da alkur'ani a bayan gari ka taba jin ana rikici da su ba a rikici da su me yasa saboda su ba gyara mutane suke a bisa kurakurai ko barna da mutane suke ba hasali ba su mutane wa'azi wannan malami da na ji darasin shi a tashar nagarta sai na ji ya zayyana abin kamar yadda yake sai yake lokacin da dan hodiyo ya buga wadda ya da su bawa jangwarzo da su yumfa da na fata da yakubu da sauransu daga baya sai tsoro ya kama waɗannan irin malamai sai ce ka ji tarihin karatun soro kenan a yadda ake ganin shi a yanzu da kuma tarihin karatun tsangaya masana qur'ani sai suka ce ba ruwansu daga yanzu su sake tara wani suke mishi kaza balle rikici ya faru tsaka ba ruwansu sai suka tafi tsangaya masana fiqh da hadisi da lugha da tauhidi su kuma sai suka shiga soro suka ce duk wanda yake so ya zo wanda bai zo ba ba ruwansu da shi sai kasar Hausa ta zama khaliyatu anil wa'az wal irshad an ta'limi wa tarbiyya sai kasa Hausa ta zama babu tarbiyya babu karantarwa sai aka samu tsararru daga cikin Hausawa sai suka bullo da munanan al'adu daga nan ne aka fara samun gidan karuwai ake samun yan daudu ake samun abubuwa waɗanda ga sunan Allah madaukakin sarki ya tsare mu ga sunan barna ta riga ta yaɗu ko ina har yau ku sa ido da kyau ku gani a kowane gari a kowace anguwa waɗannan malaman galibin su ba su da wani amfani ga al'umma sai kaga wasu ne daga Sokoto za su taru a wurin shi su kadai suke karatu yan anguwar ba ba sa karatu a wurin shi shi yana jiran sai sun zo shi ba zai je masallacin da yake sallah azhar in aka idar da sallah azhar ya ce ku saurara ga wasu hadisan zan ga wasu babuka zan karanto muku ayoyi ne da hadisai a cikin riyadus salihina game da ƙarya saboda daga ran da ya fara haka to wanda zai ce to ni na ga abin da malamin nan cin mutunci ne ke idan da ni yake eh da ni yake to za mu saka wallahi za mu kulla wani eh kuma ba ni ba ruwa na da malanta shi wallahi zai ci mutuncin shi dan na ruwa abin tonan asiri ne da ni yake wannan wa'azin nashi shi yasa za ga malaman nan na soro ba wanda ke jin haushin su kaji na da na biyu babu wasu services da suke rendering babu wasu hidindimu da suke gabatarwa da al'umma sai an zo wanka zabo ko wanka kaza su za a kaiwa don haka yana nan da wata wuka mai tsini mai kaifin tsiya zai zaro ta saboda zai yanka kaza ko zai yanka talatalo na uku idan har wani bala'i ya faru ba abin da za su yi sai dai su ba da rubutu ko laya to mafi sharri daga cikin aikin wasu daga cikinsu shine tsubbu da tsafi to waɗannan siffofin da na faɗi ba haka malanta ta ce a ƙasa Hausa ba idan har ana so da gaske a dawo da malanta a ƙasa Hausa matakin farko a tsaya a yi ilimi daga cikin ilmomin da za a yi ko a yi ilmomi waɗanda suke na alƙur'ani da sunna ingantattu na tacewa sannan a yi waɗannan ilmomin nasu sannan sai a zo a kafa majalis na ilimi wallahi za ku ga duk inda suke ko ko dai su gudu ko kuma ka ji su sun yi shuru amma matukar wai kai matashi za ka ce ba za ka zo masallacin angogo ka sa karatu ba saboda ga malam wani ya haddace muktasar da kaya haddace kaza ya haddace amma mutanen da yake walimanci a masallaci ko masallacin da yake zuwa ba su iya sallah ba ko bai koya musu ba ko ba zai koya musu ba saboda me saboda yana tsoron bakin jini saboda haka za ka ga ire-iren waɗannan malaman irin bakin jinin da mu masu karantarwa a masallatai da tara mutane a majalisul ilm irin bakin jinin da muke da shi suna da ɗaya bisa ɗari ba su da shi ba su da shi to ba a cewa dole malami sai ya bakin jini amma bakin jini alama ce ta da'awa ga malami in ka ji baya da'awa in ka ji baya da bakin jini a bincika yana da'awa yana tara mutane ne musu wa'azi yana irshadi idan ya ga barna na faruwa a anguwa yana kokarin ya kawar da ita wannan tana daga cikin ayyukan malaman ƙasa Hausa shi yasa daga cikin su akwai waɗanda har da bulala suke yawo da ya ga ana wata barna ya ga sai ya sa bulala sai yi bulala saboda al'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar Allah ya kyauta to malam yake cewa wa fi ma ya'ti namazij min tilka al-juhud wa fi ma yali namazij min tilka al-juhud yace bayanan nan da za su zo to misalai ne na irin waɗannan kwazo na sahabbai wa aktafi bin namazij huna مشيرا الى المصادر التي استوعبت او حاولت الاستيعاب malam yace zan takaitu ne anan da kawo misalai kadai zuwa ga nuni ga littattafai waɗanda suka ɗibo waɗannan abubuwa suka gane ko kuma suka yi ƙoƙarin gane waɗannan abubuwan sai yace misli taqyid al-ilm lil-khatib كما لتعرف تقييد العلم مع الخطيب وجامع بيان العلم وفضله لأبي عمر ابن عبد البر ودراسات في ودراسات في الحديث النبوي لمحمد مصطفى الأعظم يتشي وقدم اللي تتفاوق داؤكو سوني مصابر وقدم مغنغنو وقدم zan kawo sai ce wa zalika li anna al maqama huna domin wannan matsayin anan la yattasi li akthara min hadhihi an namazij ba zai iya ainihin ɗaukar fiye da waɗannan misalan ba ga bayanin a taƙaice da malam ya ƙulla maka tattaunawa akan ƙwazon sahabbai wajen tara sunna da kuma yaɗa ta sai ce ƙwazon da waɗannan sahabbai suka yi wajen taro sunna annabi sallallahu alaihi wasallama da yaɗa ta shine ya kai zuwa ga zurfi na aƙida a ɓangarori da yawa na duniyar musulunci a yau da kuma ainihin tsari sunna daga duk wani abu da zai gurɓata ta sai ce to amma wannan kwazon nasu ko ba zai yi a ɗauko shi duka a bada labari ba sai dai yace zai yi ishara zai kawo misali afwan in ya kawo misali to sai ya ishara a je a duba littafi kaza a duba littafi kaza dama tun farkon littafin ya faɗa domin littafin asalin shi handa ne ko lecture note ne to tun da haka ne yace zai faɗi magana ne in ya tabbata ka fahimta sai yace duba littafi kaza gashi yake cewa al-haf ala hifz al-hadith a wa tathbit zalika al-hifz na daya na daga cikin kwazon sahabbai ko kwadayi game da hadda hadisi da kuma tabbatar da wannan haddar sahabbai suna da kwaɗayin su haddace hadisi sannan sun haddace to ba kuma za su shiga gari bane suna ta shirme a'a za su yi ta kokarin tabbatar da wannan hadda ta zauna yadda duk lokacin da suke bukata abin za su iya istihbarin shi yace hatta kana kaseerun minhum ya'muru talamizahu bil kitaba li tathbit hifzihim kai har ma an samu wasu daga cikin sahabbai sukan umarci almajiransu da su rinka rubuta ainihin wato ilimi ko sunna domin su rinka amfani da abin da suka rubuta don tabbatar da haddasu thumma mahwi ma katabuhu sannan daga baya su kuma su umarce su su share abin da suka rubuta hatta la yattakila ala alkitab yadda yake shi almajirin da zai dogara akan littafin ba kaga yanzu wannan menene alhassu ala hifz alhadith sai ce wane eh hadisin nan na koyar da kai eh je ka rubuto shi idan ya rubuto sai kawo malamin sai malamin ya rubuta ya ce to ya rubutu sai ce to je ka haddace idan ya haddace eh sai ya dawo da shi yana dawa sai ya dauki takardar sai ya yaga sai ce shikenan tafi kaga yanzu wannan menene ya maka ya kwadaitar da kai game da hadda ne sannan da kuma mai da tabbatar da haddar shine matakin farko je ka rubuta da ka rubuta sai da ka kawo mishi ya duba wannan ya kama da yadda ake a makaranta allo idan ka wanke allonka idan ka rubuta sai ka dawo sai ka ka an duba tukuna an yi gyare-gyare to sannan sai kuma a ci gaba da karantar da kai shi a yadda yake gyararre din nan idan ka haddace sai a ce to je ka ka wanke ka sake rubuto gaba to sahabbai su suka fara haka qala al-khatib al-baghdadi al-khatib al-baghdadi yace wa kana ghayru wahidin min as-salaf daga ga dige dige guda uku kafin ya fara wannan maganar yana nuni ne zuwa ga kan cewa magana tana da tsawo a baya amma ya taƙaito maka iya inda ake bukata ne yace an samu bawo mutum ɗaya ba daga cikin malaman farko yasta'inu ala hifzil hadisi bi an yaktubahu yana ainihin wato taimakawa kanshi wajen hadda hadisi ta hanyar ya rubuta hadisin wa yadrusahu min kitabi sai ya rinka nazarin shi yana karanta shi daga littafin da ya rubuta fa idza atqanahu idan ya kware ya iya ya haddace mahal kitab sai ya share littafin khawfan min an yattakila alqalbu alayhi saboda tsoron kada zuciyar shi ta dogara da cewa ai yana da littafin fa yu'addi ila nuqsan alhifz wanda yin haka zai kai shi zuwa ga naƙasa hadda wa tarkil inayati bil mahfuz da kuma ainihin barin kula da abin da aka haddace saboda an san cewa in ma ba a kula da shi ba ya watse akwai shi a rubuce in ka san cewa to na haddace abin nan yanzu in na yaga shi ba inda zan sake samun irin shi sai ka ce bismillah ala Allah tawakkaltu fa fa sai ka yi ga takarda sai ka je ka kona ta ka baro malamin ka abinda ka haddace kuma inda ka rubuta shi ka yaga za ka wasa da wannan haddar ba za ka wasa da ita ba saboda in ka wasa da haddar to abinda ka haddace zai watse kuma baka da marji'i wanda za ka je ka ainihin duba kun ji wannan na daga cikin matakai na sahabbai wajen ne wajen tadwini sunna an fahimta su dawwana ta su haddace ta sannan sai su ainihin tabbatar da cewa hadda ta wuce eh sai su watsar da abin da suka rubuta ta hanyar konawa ko yagawa ko bindewa ko makamancin haka sai zama kullum sai ka sami shi yana nazarin abin da ya haddace to kun ga irin wannan ba zai tafi sulma ba ba zai tafi neman 'yan mata ba ba zai zauna kallon talbijin ba to kullum yana daga abin da nake cewa ɗalibai su rinka duba matsayinsu za ka zo ka same ni yanzu har kan gadona abubuwan intanet ne nan nan intanet nan nan talbijin nan talbijin mutum na sama da kaka sai da ah to malama yana da waɗannan abubuwan ai mu ma bari mu samu a a na yi lokacin da yake wallahi jama'a ko ji ne ana sauraron rediyo gudu nake yi ba na so ba ruwana da shi wato kullum shine ka iya gane kai ɗalibin ilimi ne to amma kamar yadda makaranta a sahihu muslim na gaya muku abin yana da fargaba saboda ga ibn mubarak yana karantar da almajirai sai ce ku daina zuwa wurin wani kuna sauraron karatun shi saboda zindiki ne zai batar da ku sai suka ce amma kai kana zuwa sai ce ni da ku ba ɗaya bane wato da dama ɗaliban da kake tara kana karantarwa su suna kallon ka kai mutum ne su mutum ne a wannan kuskuren ma'auni ne lokacin da zaka ga profesan ka ya je ya zauna gaban mai balangu a an yanka mai balangu haka yana cin balangu yana abin nan yana yana rawa wallahi ka rabu da shi karka ce a to prof ma yana yi mu ma bari mu je mu samu namu daidai da dalibai